إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز أليس كذلك هناك قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن أقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش قالت تتي حملة الجحش إتتتي كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة na kasance ina zubar da jinin istihada jinin cuta mai yawa kasiratan mai yawa ko shadidatan mai kuma mai kenan mai tsanani mai bambanci tsakanin su kasiratan shadidatan mai yawa kuma mai tsanani yana zubowa da yawa kuma zai yana zubowa kowane lokaci kenan in kuma zai zubo yana zubowa da mai da yawa fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa qultu ta ce sai na zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai na ce daga su sun ji daɗin rayuwa duk abin ya dame ka shi ka je wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam duk abin da ba a samu warwaransa ba wajen manzon Allah yana za a samu kowa ta shiga wata matsala kowa ya shiga wata matsala ko sai ya je wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam har Allah ya sauka da qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma tujadiluka aka ce ko ta faɗa manzo Allah ya faɗa ta faɗa manzo Allah ya faɗa duk wanda ya shiga wani abu sai ya je ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan darajar da suka samu shine ake so a cire duka baki ɗaya ba kowa bane su ba komai bane ba su ba komai ne an fahimta fa qultu sai nace ya rasulullah inni امرأة أستهاض هيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها فما ترى فيها me kake gani ya manzo Allah me zaka ce qad mana'atni as-salata was-sawma wannan zubar da jinin ya hana ni sallah da azumi don cewa take haila ne ke sai ba ta sallah ba ta azumi saboda me bata san hukuncin ba manzo Allah ya ce tara masallolin da suka wuce da azumi ya ce ta rama azumin bai ce ta rama azumin ba ko saboda me ba ta sani ba kala sai ce yanzu abinda za a yi an atulakil kursufa zan nuna miki auduga fa innahu yuzhibu dama zai zai kauda jinin da ke zuba miki kala tuwa aktsaru min zalika ta ce manzo Allah wannan jini ya fi karfin auduga ya fi karfin auduga kala fattakhizi thawban ya ce to ke ɗauki kunzugu tsun ma ki saka kalat huwa aktsaru min zalika ta ce ko me aka sa shi ma zai jiki inna ma asuddu sajjan ina kwararo ina zubar da jini ne mai yawa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce sa'amuruki bi amrayni ayyuhuma fa'alti ajza anki min al-akhar yanzu zan nuna miki abubuwa guda biyu duk wanda kika yi yayi shari'a ba ta kuntata maka takura maka tsananta maka a kowane hali ga halin abin da aka ce ka yi in tsanani ya zo ko larura ta zo shari'a ce ta yafe maka ce ta ɗauke maka da naɓin sai ka zama ga abin da za a iya za ka iya yi shi ne ake cewa kai Allah ba ya ɗora la yi kallifu Allah nafsan illa wusa sai abin da mutum zai iya shi ne Allah ke ɗora masa an fahimta fa'in ƙawita alaihima fa'anti a alamu قال لها سيما زو الله تي إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان wannan abin da yake zubar da jini din nan shaitan ne ke harba ke harba ke ke cutar da ke jini na fita فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ما معنى فتحيضي كز- إيه، تحيضي آه، آه. التحيض شيني زمن جران هاي لوكacin haila zaman haila haila shine zaman jirin da ke fita at-tahayyub shine zaman yin haila din an fahimta eh فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله a cikin ilimin Allah kowane wata zaki haila kwana shida ko kwana bakwai sai sa shi yasa kowane wata shi ki zauna kwana shida ko kwana bakwai thumma tasili sa'annan ki wanka hatta idza ra'aita annaki qad tahurti har in kaga kin tsarkaka wastarqati fasalli salatan wa 20 lailatan aw arba'an wa 20 lailatan don an ce ta zabi kwana shida ko kwana bakwai in ta zabi kwana bakwai to kwana 20 da nawa za ta zauna tana jira in ta zabi kwana bakwai shida kwana nawa za ta zauna tana jira 24 wa ayyamaha wa sumi sa'annan ki azumi fa inna zalika yujzi'uki haka ya wadatar da ki wa kazalika if'ali kulla shahrin kama tahidu nisa haka zaki ta yi kowane wata kamar yadda mata ke haila wa kama yatuhurna miqata haidihinna wa tuhurhinna kamar yadda suke haila suke tsarkaka suke tsarki lokacin hailansu da lokacin tsarkin su fa in qawita ala an tu'akhkhir adh-dhuhra to shi aka shigo kuma wata mas'ala in zaki iya ki jinkirta sallar azhar ki gaggauta sallar la'asar ki jam'i tsakanin su ki wanka su daya yayi fa in qawita ala an tu'akhiri adh-dhuhra wa tu'ajjili al-asra fatagtasilina wa tajma'ina min bayna salataini adh-dhuhr wal 'asr wa yayi ki jinkirta azhar in sallar in lokacin azhar ya zo- ya ya shigo kada ki sallah sai ki dan jinkirta kafin la'asar kuma sai ki dan gaggauta to sai ki hada guda biyu ki jam'i ki da aljamu baina dhuhr wal asr sai ki wanka daya in ba haka ban zaki azhar sai ki wanka in zaki la'asar sai ki wanka haka ake yi to da aka ga zai wahala ita sai aka sassauta mata aka ce za ta iya yin jam'i tsakanin azhar da la'asar magarba da isha asuba dama ba a yi mishi jam'i shi kadai ne ita kadai ce sallah asuba ko ai mun ga saboda wahala almashaqqatu tajlibu at-taysir ka'ida kenan cikin shari'ar musulmi wa tu'akhirina al-maghriba wa tu'ajjilina al-isha'a magarba ta shigo kuma sai ki dan jinkirta karki ga karki saurin sallah kafin isha kuma ta shigo sai ki hada sai ki sallar magruba da isha da wanka daya kuma taghtasilina wa tajma'ina baina salatayn faf'ali ki haikata haka wa taghtasilina ma al-fajr sallar as- sallar asuba sallar salatul fajr hiya li hali hiya wahdaha sallar asuba kuma ita kadai ce ba jama'a hada ta da komai da lokaci ya kai sai ki wanka ki sallah faf'ali wa sumi in qadarti ala zalika qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa hadha a'jabul amrayn ilayya to wannan hadisin kalo fi isnadihi maqalun maqalun saboda wata mas'ala zamu dan tattauna abubuwan da aka faɗa ko fi isnadi maqalun akhrajahu abu dawud wa tirmizi wa ibn majah wa darqutni wal baihaqi والشافعي في مسنده وأحمد والحاكم وغيرهم ومداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وفي حديثه لين ولم يتابع باكم بيس ما سام متابعة با شيتي وقد اختلف الأئمة في هذا الحديث ما لم يسن كارجونا علمي أتكن ون حديث فحسنه البخاري في الإلل الكبير إمام البخاري ياتي حسن لي أتكلم الإلل الكبير وصححه الترمذي إمام الترمذي ياتي صحيح لي ووهنه ولم يقوي إسناده أبو حاتم أبو حاتم كما يسوكي كما ياتي أي بإنجن تاشم يضعف شي في الإلل وقال ابن المنذر في الأوسط في متن هذه في متن في متن الحديث كلام مستذكر وقال ابن رجب في فتح الباري وضعفه الدار قطني وابن مندى مندى ثم يفعل أتكي نقال الحديث سنك سكشي نوتير إيرون وانا مسألة اتفارو مسألة تاشا في الدنيا دكا حتى أوديا يمسون فانا تكين هاي نيا فيمسون eh yanzu za su zo su daina aiki da hadisul ahad hadisul yana yana ta hayaniya yana ta yana ta shirme da da menene da menene qa'ida cikin ilimin hadis in nuqadil hadis suka yi sabani a cikin hadis to sai a yi lissafi akwai at-tabaqatul mutashaddida akwai at-tabaqatul mutawassita akwai at-tabaqatul wa'anda suke da sakaci ko hadisi kada shi su sahihi ne to sai a duba a gani at-tabaq mutashaddida ne suka ce sun inganta hadisin magana ta kare dama dan laifin shi su bai yi ba tunda suka ce yayi yayi to الطبقة المتساهلة جزء كما الطبقة المتساهلة شيء أكل لي سكة فدا إن متشددة سكة صحيح ne متساهلة سكة صحيح ne ai babu wata magana kuma to shi mutasahila suka ce a'a da'ifi ne mutasahila suka ce hadisi da'ifi ne magana ta kare duk duk suka ce sun inganta to shi gargar to sai a je a duba mutashaddida da mutasahila sai a zo tabaqatul mutawassita su Imam al-Bukhari ke wa'anda suke tsaka tsaka suke ba tsanani da yawa ba sakaci me suka ce abinda suka faɗa shi za a ɗauka a yi hukunci da shi haka yake cikin ilimin mustalah al-hadis haka yake cikin ilimin hadis nuqadir wa'annan ba kowa ke sanin wa'annan ba sai ka zauna wajen malamai sun malamai sun koya maka akwai abinda za muka ɗauka cikin littafi akwai abin da muka dauka naklan da min afwahil ulama to wa'ansu wa'annan masaloli duk baka sanin shi yasa duk wanda ya shiga cikin ilimin hadisi da ranar tsaka ba abin nan sai zai yana ta yin abubuwa ana mishi dariya ma wanda suka san abubuwa sai su yi ta mishi dariya sai ta tafiya bai san abin da yake ciki ba hadisul ahad hadis menene menene yan qasimul hadis min haisu to kuma shi ke da ba sai ce haza hadithun hasanun malai ce wannan hadisin hasan ne وأخبر بهذا الحديث عبد الوهاب الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز الخلال قال حدثنا أبو العباس الأسم قال حدثنا أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم ابن محمد قال حدثني عبد الله بن محمد ابن أقيل عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة عن عمه إمران ابن طلحة عن أمه حمنة بنت جهش إلى قوله miƙata haidihinna wa turihinna yace zuwa nan maganar aka tsaya haka wa zakara shafi'i fi kitabihi tamama hadha alhadith imamu shafi'i da yazo cikin littafin sa sai ya cika wannan hadisi bai tsaya nan ba sai ya ƙara ya kawo cikashin hadisi sai mutane suka zamanin wannan cikashin daga wajen shi ne ba cikon hadisan bane fa zanna naqilu tilka ziyada min kalamihi falam yunqilha fil hadith da ya zaci cewa ai wannan magana imamu shafi'i ne shi sa bi sa cikin hadisin hadisin ba a kashin gaskiya kuma cikin hadisin yake an fahimta qawlu al-qursuf al-qursuf ay al-qutub awduga wa qawluha asujju sajjan min al-ma'i as-sajaju wa huwa as-sa'il ana fahimta mala yana cika alƙawarin sahu wa fi riwayatin qala laha talajjami wata ruwa mazu Allah da ta ce in na sa auduga na sai ce to shi kenan ki nemi kunzugu ki sa wanda zai kamar linzami qalat huwa aktsaru min zalika tace manzo Allah ya fi haka wa qawlu talajjami ay shuddi lijaman wa huwa shabihun bi qawlihi istasiri wa qawluhu wa qawluhu tahayyadi ay uqudi ayyama haydiki ba yadda za a yi sai ka an kun karanta darasin kafin haji haka sokrat yake al'ustazu kat tilmiz gaira annahu ya sibiku tilmiz bi darsin wahid wai malam da malam da almajiri duk ɗaya ne sai dai malam na gaban almajiri da karatu ɗaya saboda shi zai zo ya karantar sai ya karanta al'ustazu kat tilmiz gaira annahu ya sibiku tilmiz bi darsin wahid an fahimta dole sai ka karanta in ka karanta ba yadda za a yi a zo a zauna aji a fita duk malami zo ya yi karatu shi ya san wani yana yana cikin aji ba bikir doshe noman wani ba suda ne yana karanta da munawo in mun tashi malam dan ahmad ahmad ibrahim ahmad muhammad ta karanta babi kaza da Allah ka zo min da shi eh haka duk malami wannan malamin tafsiri yazo malamin hadisi yazo zai zai sami ka an karanta ko menene ga littafai ga dama ga komai ga malamai ana ta musu to da an zo shi ne malam yana darasi sai ga an daga hannu malam yana darasi sai ga an daga hannu na faɗa muku wani malami duk malami kuma ya sa abin da yake ciki sai ga ya rikita ma lissafi duk yadda ka yi sai ga yana ya sai ga ya fika wata ranar ya ganta mu tafsirin abdul fatah wani malami ne mai tsanani amma Allah ya hore mishi kwakwalwa yana da Allah ya hore mishi tafsiri yake muna in yana tafsiri dole shi ka tsaya ba ka son ko kuda ko kuda sai da ya gama karatu na ce mahiya maraji'uka wanda littafai kake karantawa ne ka zo ka rikita mana lissafi sai ya murmushi sai ce je ka nemi littafi kaza ka nemi kaza littafin na nan waje na har yanzu ina sauka daga makaranta sai na je wurin mai littafi na samu shi na saya na je gida na ta karantawa na karantawa darasin shi ɗaya ban zo ba biyu ban zo ba na uku shi na zo ashe yana lura da ni aina kunta ya ahmadu na ce araftu sirra sai ce wallahi ma arafta walau qatratan walau qatratan min al-bahr ba abin da ka sani haka shehu haka kardawi suka da shehu sharawi eh ce in kunta kaza fa kad qabalta ihsaran malamin sunan sharawi kardawi yana ji da ya ce in kai kana jin kai guguwa kai abin nan ne to ka hadu da guguwa ya fi karfinka eh haka malamai haka su kuma duk in kana bin su kana fahimci sun fi son ka da kowa in kuma an yi karatu kuma aka zo aji ba yadda za a yi ana yi sai ka daga hannu da aka za a to suna jin daɗin haka in sun san abin da su amma malami shi ma bai yi karatu ba in ya zo ya tsaya mana mun awa ɗaya ɗin na sai ka gaji kamar kwana uku ka gaji da shi bai iya wayansu certificate suka karbo suka zo ba karatu wallahi tallahi ba su iya ba to sai ka ga kan a shekara kun bata da shi Allah ya sauwa abubuwan da ake tambaya duka gashi nan ya ka kawo in ka zauna ka awa daya shikenan sai ka sai ka karanta duka kai ma ka taimaka ilimi ya tafi amma ka je ka aje littafi sati mai zuwa za ka zo in haka za a ta yi sai mu shekara nawa muna yi ba in ka ci amanan ilimi kenan lo abinda aka karantar da kai din in aka zo ana bukata kai ba za ka iya ka warware wa mutane matsala ba to me amfanin an karanta ke wada isalata wa sauma qala al imam yace malam yace wa ikhtalafa ahlul ilmi fi halati hamna wannan matan da matsala ta faru game da ita sai yace malamai sun kari juna ilimi dangane da magabatunta minhum man qala a cikin malamai akwai wanda yace kanat mubtada'a istuhidat wai yanzu ta fara haila tana farawa sai ta hadu da rigima hayaniya faraddaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila ghalibi adati nisa'i ashiratiha shi manzo Allah yace to sai sai manzo Allah ya mai da yace ya tayi la'akari da mafi yawancin al'adan danginta shine kwana shida ko kwana bakwai wa qawluhu tahayyadi sittata ayyamin aw sab'a laysa ala wajhi at-tahyir wai ba an ba ta zabi ba ne ke yi wannan ko wannan ba bal ala ma'ana itibar haliha bi hali man hiya misluha fi misli sinniha wa fi misli sinniha wai ai la'akari ne da kamanninta da kuma sa'o'inta min nisa'i ahli baiti ahli baiti fa in kanat adatu adatu misliha sittan in irin ire-irenta al'adar su kwana shida ne ita ma al'adar ta zama kwana shida kenan فعدت فعدت ستا وإن كانت سبعا فسبعا إن كوانا بكوي ني إر إرن تكي تشي تبي كوانا بكوي أبين أكا فدا كينا وقيل وإن سكتي فارا مبتدئة تا فارا كينا tana fara hailan sai ta hadu da wannan matsalar tana ta kwara jini ta rasa yadda za ta yi wata riwaya aka ce shekara bakwai mace da zubar da jini an fahimta to sai wasu suka ce wakila kanat hamlatu mu'tada nasiyat anna adataha kanat sittan aw sab'a wani suka ce a'a ta saba yi to amma sai ta zo ta manta al'adar ta kwana shida ne ko kwana bakwai ta manta zai yi haka zai yi eh zai iya yiwa tana yi ta saba yi shekara nawa sai ta zo ta manta al'adar ta kwana bakwai ne ko kwana shida wancan watan ta yi ya yi daidai wannan watan da zuwa sai ta manta kwana shida take ko kwana bakwai me zai haifar da wannan mantuwar eh eh فأمرها أن تتحرى وتجتهد وتبني أمرها على ما تيقنت من أحد الأددين كما زال الله جيت سيت يقوكري تيتحري تزابي ɗayan adadi guda biyu kwana shida ko kwana bakwai da ɗauka ya kinan kenan sai ta yi gini a kan shi bi dalilin kaulihi fi ilmin lahi ai fi ma alim Allah min amriki min sittatin aw sab'a ai Allah ya sani cikin al'amarin kwana shida ne ko kwana bakwai ke ce baki sani ba an fahimta to matsalar kenan ko za ka yi mamaki shekarar ta nawa tana haila kwana shida ko kwana bakwai wannan can wata ta yi wannan watan na zuwa ta manta to ko ta yi rashin lafiya ne ta kwanta ta tashi sai ko kuma memorin din ya canza ko ko wani irin tashin hankali zai sa wa Allah ya kiyaye ta ya sa ta manta haka to malamai dai abinda suka bincika suka kawo kenan ko قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد العزيز ابن يحيى قال حدثني محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أن سهلة بنت سهيل استحيضت سهلة بنت سهيل تاي استحاضة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة sai ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce to zaki duk duk sa'an da kika tafi sallah sai ki wanka zaki azhar ki wanka ki sallar azhar illa asar ta zo zaki sai ki wanka magruba isha asba ai wanka su biyar kenan zai wahala ko falamma jahadaha zalika da haka zai zama ta wahala amaraha an tajma'a baina adh-dhuhr wal 'asr bi ghusl wal maghrib wal isha bi ghusl wa taghtasilu lis-subh وبهذا الإسناد حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت استحيضت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتتأتي ما تسمى استحاضة سيأكتشف لحد صلى الظهر العصر تيوان كاتيا وتغتسل لهما غسلا واحدا وأن تؤخر المغرب وتؤجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا وتغتسل لصلاة الصبح غسلا قال الإمام رحمه الله هذان الحديثان في مستحاضة نسيت عادتها wannan wai wannan hadisai ne guda biyu mai istihada ce da ta manta al'adarta la ta'rif waqtaha wala adadaha يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة شيء واجبين تيوكا قوة صلاة لأنه ما من وقت صلاة إلا ويحتمل فيه انقطاع دم الحيض أي شيء سبب باب دس أن لوكة صلاة يزو akwai ihtimalin cewa jinin ailanta ya ɗauki don ba ta sani ba ne tana zubar da jini kuma ba za ta bambanta tsakanin jinin haila da jinin istihawa ba wa wujubul ghusli alaiha qala abu sulaiman al-khattabi إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم لما رأى الأمر قد طال عليها ديغا الأمر يا سويت أغريت ذات وحلا كل ستاي وانكاسو بيض وقد جهدها الاتصال لكل صلاة رخص لها في الجمع بين الصلاتين بغسل واحد زي ما زال الله متى سسوتي تحدى صلى الظهر للعصر تي وانكا ديا تحدى مغربا دا عشاء تي وانكا ديا اصبع تي وانكا kalmusafiri kamar mayar da matafi yake rakhasa lahu fil jam'i bayna salatayn lima yalhaquhu min mashaqqati safari matafi ai masa sassauci ya hada man azhar da asar magruba da isha saboda wahalar da ke cikin tafiya to wannan baiwar Allah ita ba wahala a cikin rayuwar al'amarinta akwai wahala a cikin al'amarinta shine suka ce al mashaqqatu tajlibu taysir لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بسواك عند كل صلاة akwai na biyu kuma wannan ka'ida manzo Allah ya bai gaggauta sallar isha ba aka zo har aka ce mata sun yi bacci yara sun yi bacci sai da sallar isha ya shiga dare aka zo aka yace ba domin wahala ba da lokacin da zan ta ku yi sallar isha ke al-mashaqqatu tajlibu at-taysir قال الإمام وذهب إلى إيجاب الغسل عليها عند كل صلاة علي yace a wa- cikin wa- manya-manyan sahabbai waɗanda suka ce dole ne ta yi wanka kowace sallah imam aliyu وابن مسعود عبد الله بن مسعود وابن الزبير وهو قول الزهري الإمام الزهري ومقهول وعن ابن عباس daga kuma Abdullahi dan Abbas habrul umma yace annaha tajma'u bayna adh-dhuhr wal 'asr bi ghuslin wahid wa bayna al-maghrib wal 'isha bi ghuslin wahid wa tufridu salat as-subh bi ghuslin wannan mazhabin shine abinda yafi sauki abinda yafi yafi sauki da za a dauka ayi amfani da shi wancan akwai tsanani akwai tsananta a cikin ko akwai. amma wayanda suka ga haka haka tukati su wajen su wajibi ne dole haka za a yi haka mas'ala an gama da wannan mas'alar sai aka shigo kuma babu as-sufrati wal qudra duk abwabul fiqh ba babukan da ke da yawa da wahala kamar abin da ya shafi mace fa كتاب البيوع ينزل أنجما كتاب الصوم كتاب الحج كتاب الم- الزكاة كتاب دك كتب أنجما ينزل أنجما أما دا أنزو أبن دي دنجن شمشي تو أنكا مفاما كينا مسألو لي ما سو وحلا كافين أفتتشكي سي أنشاء أنجزكو تو سيتي باب باب السفرة والقدرة تو مغانا حيلا أكي تو تاغم حيلا كما sai tana ganin ruwa jajja haka kamar datti-datti haka mai ke hukunci in farkon haila ne suka ce jinin sabo ne baki ko ja gashi nan da wannan haila to ta yi ta kai karshe ko ta yi wanka sai ga kuma wani abu kamar jajjajja haka kuma kamar datti kamar ruwan datti to ya za ta yi da wannan haila ne ko ko a'a tsarki ne suna shan wahala akan wayannan ba shi yasa in kai ma kai ji- ji- jihadi ka mai da hankali ka koya ka iya kana kawo musu yadda matsalar take suna samun sauki kai ma za ka samu lada ai kai jihadi ke ba jihadi cikin fitina kadai take a fitini wannan a zage wannan a yi a'a ba shi kadai ne jihadi ba a'a jihadi ka hana idan ka bacci ka karanta matsala ka fahimce ta ka je ka tambayi malamai ka tabbatar haka da ɗauka ka sa a jiyo ko ka sa cikin jakarka ran da matsalar ta tashi ko yana kwakwalwa ka sai ka faɗa ko babu sai ka je ka bincika sai ka zo ka yi fatawa ka san wace ba ta don kai ne baka sani ba kuna unguwa ɗaya kullum za ka masallaci za ka makaranta za ka menene da menene in ta samu matsala ko wani tsoho ya samu matsala sai su neme ka su tambaye ka to ina amfanin kullum za ka makaranta ko makarantar nan ba dambe ake yi ba ba wake-wake ake yi ba ba kasuwanci ake karatu ake yi har daga littafi har karshe kuma ka ce baka sani ba don Allah mai cece hujjarka wace hikima cikin kenan ka ce ai baka sani ba baran jin tambayo ba ladabi ne ba ne ba ba ladabi kenan ba dakikanci eh as-sufra wal qudra za ku ga har imamu malik sai da yazo yace al- al'amarin haila da shi a sallama ma mata sun fi kowa sanin shi imamu daral hijira ke wanda matsaloli komin wahalar su karanta ma wata gani matsala komin wahalar ta imamu malik zai shiga ciki ya gama da ita eh قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر ابن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه مولاة عائشة أنها قالت تجي كان النساء يبعثن إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالدرجة فيها الكرسف فيها السفرة ce mata sun kasance suna ɗaukan aldurja abinda ake ke sa audugansu a ciki sai su ce aje a nuna mana na aisha sai na aisha ta duba audugan nan ya audugan me yi hukunci Hai- ta gama haila kenan ko kuwa da shaura da ta kalli audugan ta ga audugan babu komai a ciki sai ce ai wannan ta gama kenan ko in kuma ta ga akwai jaja a ciki sai ta yi la'akari da wannan abubuwan da suka fito yanzu da suka fito mata lokacin haila ne ko ko lokacin tsarki ne don su ce a sufuratul kudaratu zamanin haila haila ne zamanin tsarki tsarki ne abu ne iri daya amma lokacin shi guda biyu lokacin da take haila in ya fito aka ce haila ne lokacin da take cikin tsarki kuma ya fito wannan suka ce tsarki ne ba wani abu bane fatakulu shi na na aisha ta ce la ta'ajalna hatta taraina alqassata albayda'a kada ku yi gaggawan wanka ku yi sallah har sai kun ga alqassatul bayda alqassatul bayda aka ce wani zare ne fari yake fitowa cikin matutan mace bayan ta gama haila turidu bi zalika at-tuhra min al-haida tana nufin tsarki kenan daga haila qala abu ubaydin taqulu hatta takhruja al-qutna aw al-khirqatu allati tahtashi biha المرأة كأنها قصة لا يخالطها السفرة ويسيت an fitar da audugan an gani audugan ba komai wani jaja wani datti a ciki yadda aka sa haka aka fitar to lokacin ta yi tsarki kenan ko wa qad qila aka ce innal qassata shay'un kal khayt al abyad ay al qassa wani abu ne kaman wani abu ne kaman zare da yake fitowa cikin cikin matutan mace bayan ta gama haila amma fari yake fitowa ya kharuju bayan kita iddami yana fitowa ne bayan jinin haila ya yanki wa qala malik imamu malik imamu darul hijra yace sa'altu nisaa anha na tambayi mata dangane da alqassatul baydaa fa idza zalika amrun ma'rufun inda an-nisa'i yarainahu inda tuhuri sai naga su sun san wannan abin suna ganin shi ne lokacin da suka yi sarki وقال الحسن وعطاء ليس في الترية ليس في الترية شيء بعد الغسل إلا للطهر يريد إذا طهرت الحائض واغتسلت yana nufi in mace ta yi tsarki ta yi ta tsarkaka ta yi wanka sun mar'ati tariya ta laisa alaiha illa ludu sai ta ga abin da ake cewa attariya shay'un al-yasirul khafi sai ta ga wannan attariya shine wani abu ne bai takara karya ba ba ba zai har bayan ta gama haila ta yi wanka sai wannan ya zo ya ce sai ta yi alwala ta yi sallanta wayurwa mislahu wayurwa misluhu an aliyin radiyallahu anhu qala abu ubayd at-tariyatu ash-shay'u al-yasiru al-khafi wani abu ne dan kankani kuma ba ba fitowa yake gashi nan ja kaman jini ko baki kaman jini ba ولو أقل من السفرة ولا يكون إلا بعد بعد الاتصال من الحيض ba ya fitowa sai bayan mace ta yi wanka daga haila sai ga kuma ya fito suka ce wannan ba komai ba ne qala al imamu wa qad ruya an ummi atiyata annaha qalat an rawaito daga ummu atiya radiyallahu anha as-sahabiyatul jalila annaha qalat tace kunna mun kasance musuwa musuwa matan sahabbai la na ƙuddul kudurata wa sufurata ba da tuhuri shai'a mun kasance mu matan sahabbai bayan mace ta tsarkaka daga hailanta wannan fatsi-fatsi jaja kamar ruwan datti ɗin ba ma ɗaukar shi komai tun da mun tsarkaka mun yi wanka disko ya zo ba ma bari da shi komai alwala muke yi mun sallamu qala imamu ikhtalafa ahlul ilmi malamai masu ilimi sun ƙari juna ilimi fil ha'idi izara ati sufurata awal kudrata ba don fita iddam dangane da mai haila bayan jininta ya ɗauke sai ta ga asufura wal kudura ɗin wanka da al'ada bayan al'adarta ta cika ta jini ya yanki faru ya an aliyin sai aka rawaito daga sayyidina aliyun ya ce ka annahu qala laysa zalika bi haidin la tatruku laha as-sala wannan ba haila bane ba za ta daina sallah don wannan ba ma'ana mace tana haila kwana kaza sai kwana kazan ya cika ta yi wanka za ta fara sallah ko ta fara sallah sai ta ga wannan abu kaman datti datti haka da yake zuwa suna cewa yana musu wasa yana gaddama din nan sai imamu ali ya ce wannan ba za a daina sallah dan shi ba tsarki ne ta gama hailanta kenan an gama babu shakka ba kokonto wa huwa qawlu sa'id bin al-musayyib imamu ali ya faɗa sa'id ibn al-musayyib sayyidu tabi'in shi ma haka ya faɗa والحسن البصري هكا يفدا وابن سيرين محمد بن سيرين هكا يفدا وعطاء وبه قال الثوري والأوزاعي وأحمد من يم من يتراك إلمي كينا من ينتابع أي كينا وذهب قوم إلى أنه حيض ما لم يجاوز أكثر الحيض وإن سمع لما يكما أحناف سكتي أي زاءت أو كيش حيلاني يوشي متكم بيسألك كوانك عدد حيلا بعد wanda suka ce adadin kwanakin haila kwana goma ne sai in ya shige kwana goma za a ɗauke shi ba komai ba ne amma tsakanin kwana goma ɗin sai su ce za a ɗauke shi haila ne ana fahimta wanda suka ce aksar muddatil haida suka ce kwana goma sha uku to in bayan kwana goma sha uku ne wannan ya fito sai ta yi wankanta ta yi sallah amma in kafin kwana goma sha uku ne ya fito sai ta ɗauka haila ne a wajen waɗanda suka ce kwana goma sha uku ne waɗanda suka ce kwana goma sha biyar ne in wannan abin ya fito ne ta tsarkaka kafin kwana goma sha biyar sai ta ga wannan abin suka ce sai ta koma haila dai sai ta koma ba za ta yi sallah ba sai dai in bayan kwana goma sha biyar ne ta ga wannan bayan ta tsarkaka bayan kwana goma sha biyar sai ta ga wannan abin suka ce ba komai ba ne an fahimta wayannan matsaloli duk ijtihadati ne na malamai Allah ya saka musu da alkhairi wani lokaci su yi ijtihadi su kawo sauki wani lokaci su yi ijtihadi su kawo wahala su kawo mai wahala an fahimta amma duk halin da suke ciki ijtihadi ne ba son zuciya bane wa huwa qawlu abi hanifa ma lam yujawiz ma lam yujawiz al-ashra imam abu hanifa da ahnaf su mafi tsawon haila kwana goma kwana goma ne to akan haka mafi tsawon haila kwana goma ne to wajensu in bai kai kwana goma ba ta ga wannan abin haila ne in bayan kwana goma ne ta ga wannan abin ba haila ba ne to wannan matsalar duk da shi ne abu guda ɗaya amma lokaci kaza an ɗauke shi kaza lokaci kaza an ɗauke shi kaza wal mashhur min mazhabi shafi'i ma lam yujawiz 15 yawman an fahimta eh eh ai suka ce kwana goma suka ce kwana goma sha uku suka ce kwana goma sha biyar wadda mazhabi kake magana a kai to ka gani masu goma to sai masu goma sha uku kuma su ce maka mai masu goma sha biyar su ce maka mai to sai a je wajen malamin limamin garin ko alkalin garin a fada shi a nemo mata a ce musu shi su eh yakan yi haka yana yiwuwa yana faruwa shi kenan sai a ce mishi kayi sakaci ka je ka ladabtar da ita ka ladabtar da kanka a cikin wata ɗaya ta yi haila uku a cikin kwana arba'in ta yi haila uku kai kana jiran ka ja mata kunne ka ja maka kunne ka ja maka kunne ko wannan sai a je a samu malami malaman wajen sai a tambaye su an fahimta haka za ka ɗauka kana zaune sai bugo maka waya to malam game da kaza da kaza da kaza daga ina kake magana ce daga sakkwato suka ce je ka tambayi malaman sakkwato me wani hukunci suka ba wannan matsala ai daga katsina ne je ka tambayi malaman katsina ai daga kaduna ai haka ake ba abin isa bane alfahari kaza kaza ai kaza ne watakila lokacin ya daga speaker ma mutum nawa suke na zaune wurin zuci ai kaza ne shikenan malaman da ke gari sun yanke hukunci kaza ne kai kuma ka zo ka yanke hukunci kaza ka ka jawo matsala ke an fahimta to shi ma matsalar yake so tun da ya tsallako gare su ya aiko waya ya aiko ya bugo waya kuma fatawa a cikin waya akan waya fatawa akan waya yana cikin Kano ne kusa da kai sai ce a daga Kaduna ne a daga kaza ne daga kaza ne ne ya haka yaushe za mu samu zaman lafiya eh wani babban malami madina shi a bala zai wani bugu waya ce ina da tambaya ne kaza kan sai cewa ya ce ma ni ne ni mufti ne kowa da aiki shi don muna zama muna karatu muna darasi a tattauna a tattauna akwai kuma waɗanda su aka zabe da su ne shi ne mufti su ke ba da fatawa an fahimta ba kowane malami zai ba da fatawa haka shi sa magana kan talabijin kamar to ya kamata kowa ya san abin da zai faɗa daga zaran ka je ka karanta wata matsala shi ka zo cikin talabijin ka faɗa ka ka rikita ma kowa lissafi ana fatawa akasin abin da ka faɗa din haka aka tafi da ka je ka tsinto wata matsala kana son a san ka shi ka faɗa a talabijin duk sa'an da mace ko mutum ya zo yana da fatawa yana da tambaya in ya kawo tambayar tasa sai ka sai ka duba wannan fatawa matsala ce mansusun alaiha kaulan wahidan ko ko ijtihadiyat ne to sai ga matsala ce da malamai ijtihadi suka yi to sai ka kalle shi ko ka kalli matsalar ko ita ko menene da menene ya menene yafi dacewa da su saboda malaman wayansu malamai sun ce kaza wayansu malamai sun ce duk wanda ka dauka yayi to ga abin da ake faɗa nan to to sai ka ɗauka sai ka ba ta ko ka ba shi fatawa da abin da zai warware matsalar ba abin da zai kawo matsalar rigima ba an fahimta to shi kenan sai ka zo ka faɗa da to wancan kuma an ba da fatawa ga yadda za a yi to ka ka kawo rigima ke ka an ba da fatawa nan kaza aure ya mutu kenan ba zai yi ba nan kuma ka zo ka ce ai aure na nan to shi kenan sai ka koma duk wanda aka kashe musu aure da wannan fitan fatuwar sai ka dawo da su ka dawo musu da auren su ka dawo musu da auren su an fahimta قال الإمام أما إذا رأت المؤتادة السفرة والقدرة في آخر أيام عادتها قبل انقضائها فهو حيض على حديث عائشة يتي مچن da ta saba da al'ada sai ta ga as-sufra wal qudra a cikin kwanakin hailanta aka ce haila ne ba tsarki bane ba ko fi akhir ayyam hadatiha qabla inqida'iha fa huwa haidun ala hadith aisha qala ata'u ata' al-qurasani yace as-sufratu wal qudratu fi ayyam al-haid haidun as-sufra wal qudra a cikin kwanakin haila ana daukar su haila ne وأما المبتدأ إذا رأت أول ما رأت صفراء أو قدرة فلا تكون حيضا عند أكثر الفقهاء أما وتتكي تفارا وتفارا فرقوا أبنى تغني صفراء وقدرة سكتي با حيلا بني وهو قول عائشة وبه قال ال... وبه قال عطاء الخراساني والأظهر من أقاويل أصحاب الشافعي أنها حيض zance mafi inganci mafi rinjaye a cikin mazhabin shafi'i suka ce annaha haidun ruwiya an aliyin annahu qala imam ali radiyallahu anhu yace idza tatahharat almar'atu min almahid in bace ta tsarkaka daga haila thumma ra'at ba'da tuhri ma yuribuha bayan ta tsarkaka sai ta ga abubuwan da ke sa mata shakka fa innaha rafdatun min ash-shaytani fi ar-rahimi yace wannan ba haila ba wasa ne daga shaitan ji yake yake yake rikita mata lissafi idza ra'at mithla ar-ru'at aw qatrat ad-dami aw ghusalat al-lahmi in taga kaman haku aw qatrat ad-dami aw qatrat ad-dami aw ko digon mani digon jini aw ghusalat al-lahmi kaman ruwan wanke yake nama haka kaman an wanke nama jajen ruwan jajen in taga wa'annan baki da tatawadda'u wudu'aha lis-salati thumma tusalli yace sai ta yi alwala ta yi sallah me kenan yake nuna wa eh thumma tusalli fa in kana daman abifan in jini ne sabon jini gashi nan jajir ko baki wa huwa allazi la khafa bihi faltada'u salata an ji gogoroyin malamai sura minti nawa sura minti nawa biyar eh akwai ruwa akwai hadari da shi ke nan اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ba da lada